أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى متعنقر ما تامي da yake cikin wato babban karkashin jihar babban birni na damagaram a jamhuriyar nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa gaba ɗaya da alayensa da waɗanda suka bi su a kan tafarki na gari haɗi zuwa ranar ƙarshe to wannan dai shine karo na farko da allah sa na shigo cikin wannan garin ban ina jin sunan garin mata mai amma gaskiya ban taɓa shigowa cikin wannan gari ba sai wannan karo kuma ina ma'alla godiya da yake dalilin shigowa ta da haɗuwa ta da 'yan uwa sanadiyar addinin musulunci ne ba wani abu ya kawo mu ba sai ziyara ta 'yan uwantaka ta musulunci kuma don gabatar da nasiha lalle mun shigo cikin wannan jiha tun kwanaki muna babban birni na damagaram muna gabatar da karatuttuka da daura 'yan uwa suka ga cewa ya kamata a zo nan a ce wani abu to kuma gashi Allah ya kaddari mu samu isuwa lafiya to da yake an kasa karatu ne gida biyu karatu wanda ya shafi mata da kuma karatu wanda ya shafi maza ko kuma wanda ya shafi ma maza da mata wanda za a yi da daddare eh yawwa amma wannan an keɓance mata saboda tafiya ta musulunci ba ta maza bace su kadai akwai maza sahabbai akwai mata sahabbai annabawa ne babu mata a zance mafi inganci daga maganganun malamai don Allah ya ce wa ma'arsal na min ƙablika illa rijalan nuhi ilaihi ba mu taɓa turuwa gabaninka ba sai mazaje wannan alhassar yana nuna cewa ba a taɓa turo annabi ba mace wannan kuma ba don mace ba ta da ƙima ba ko ba ta da daraja a akwai ayyukan da idan aka ɗora ma mace su an kaskanta ta ne idan aka sa mace limancin juma'a kuma ta haihu tana jinin biki tana jego to musan yadda za a yi ba za a fasa yin juma'a sai ta kare jego sannan a cigaba da juma'a koya za a yi to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta kenan musulunci ana magana ne kan maza kuma ana magana kan mata akwai abinda cikin karatu insha Allah zai zo mushtarak da kuma abin da yake khas akwai ababen da Allah ya dora ma maza ya dora ma mata akwai ababen da Allah ya dora ma maza su kadai akwai kuma ababen da Allah ya dora ma mata su kadai kuma wannan shine adalci saboda tsarin halittar su akwai ababen da yana hada su shi yasa in muka dauki aya cikin suratul ahzab Allah yake cewa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima aya ce ta alkur'ani wadda take nuna cewa duk waɗannan ababen sun shafi maza sun shafi mata da aka zo ana bayanin haila an san cewa namiji baya haila jinin haila kenan sai a yi bayanin shi ga mata wa ya tsaru na ka'adil mahir ƙul huwa adam fa'ata zirun nisa a fil mahir da aka zo wajen jihadi sai aka san mace bai cancanta ta yi yaƙi ba domin nan abu ne wanda yake na buƙatar jarumta irin ta yaƙi sai aka ce a wannan an ɗora ba maza ashe a ce duk abin da namiji yake iya yi mace za ta iya yi ba a yi adalci ba a'a akwai ababen da namiji yana iya yi mace tana iya yi to nan sai su yi tarayya akwai abin da maza su kaɗai za su iya yi idan aka sa mata an zalunce su kuma an kaskantar da su akwai ababen da mata ɗai suke iya yin su maza ba za su iya yi ba kaga an kasa namiji na an yi karan bani wannan shi ne saƙo na musulunci da ya kamata duk wata mace musulma ta san da shi ta gane shi da kyau domin hanya ce wadda musamman mun yi karatu hanyoyi wato a ƙarƙashin maudu'i na duniyar musulmi a yau wato mun tattauna akan mawdu'ai daban-daban daga cikinsu akwai abin da ya shafi rayuwar mata domin wannan suna ganin wani bangare ne da za su iya shigowa su yaƙi addini amma da sunan za a kawo cigaba ba na son na yi muƙaddima mai tsawo saboda muna da lokaci ne wanda yake takaitacce za a gabatar da karatu tsawon har zuwa awa ɗaya insha Allah ta'ala maudu'in da nake son mu tattauna a kansa shine maudu'i da ake kira wato malaman usulul fiqh suna kiran shi alqiyas ya an ka ce alqiyas daga qasa ya qisu qiyasan ko qasa ya qusu qiyasa shine wato a daidaita al'amura ayi qiyasi su duk malam bahaushe ma qiyasi ne yake cewa to shi wannan kiyasin akwai kiyasi sahihi akwai kiyasi fasid ma'ana akwai kiyasin da in an yi shi daidai yake akwai kiyasin da idan aka yi shi ba daidai yake ba idan aka yi kiyasin abinda yake daidai gaskiya da gaskiya an yi daidai ko idan aka yi kiyasin ƙarya da gaskiya an yi mi an yi kuskure idan aka kwatanta gaskiya da ƙarya ko aka daidaita gaskiya da ƙarya an yi mi an yi kuskure amma gaskiya da gaskiya abokanin juna ne to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'anin sa mai girma ya yi amfani da uslubi na ƙiyasi don saboda mu fahimci alkur'ani mai girma kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam cikin hadisai da dama ya yi amfani da usulubi na kiyasi a cikin shari'a ta musulunci akwai babi musamman in ka diba cikin usulul fiqh babi ne mai muhimmanci kwarai da gaske na kiyasi kuma babi ne wanda malamai suna cewa shina daga cikin ruhi na shari'a domin akwai ababen da babu su a cikin alkur'ani an faɗe su ƙarara babu su cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an faɗe su ƙarara amma ta fuskar kiyasi da sanin illa ta nan ake samun fahimtar waɗannan ababe waɗansu daga cikin malamai suna kiran shi manhajul muqarana to ita muqarana ta bambanta da kiyasi in an ce ayi muqarana za a yi yi kamanceceniya to yin an kai kamanceceniya ta nan za a sani abin ya dace ko bai dace ba ko ba haka nan bane shi ake kira manhaj na al-muqarana to duniyar musulmi a yau cikin hanyoyin da ake bi a yaƙi musulmi a cikin ƙasashensu a cikin gidajensu saboda a ruguza ƙasashenmu kuma a ruguza muna aƙidarmu a ruguza muna ɗabi'o'inmu na gari a ruguza muna tafiyarmu ta yau da gobe ta rayuwa shine irin wannan manhaji na ƙiyasi fasid da turawa da makiya suke yi da kuma waɗansu makwaɗaita daga cikin musulmi waɗanda suke samun albashi ƙarƙashin gwamnatocin turawa da ƙungiyoyinsu wasu akan jahilci busan addini ba wasu kuma sun sani sun ƙi sani saboda ɗan abin da ake ɗan ba su na abin duniya wanda la yi suminu wa la yi min shai wani ƙiyasi ne saboda da yawa waɗansu ba za su fahimci ma karatun ba sai mun shiga cikin karatun gadan-gadan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'aninsa ya tabbatas ya nuna cewa musulmi ba zai zamta bunkar kafiri ba Allah ya yi tambaya abinda malamai suke kira su'alul inka afa naj'alul muslimina kan mujrimi shin yanzu yana yiwa musanya musulmai su zamanto irin mujirmai kafirai na ake nufi kenan tambaya ce ta musu yanzu yana yi wa musulmi ya zama to ɗai da kafiri tambaya ce ta musu ba zai yi wa ba aƙida ba ɗai ba yanki wani lokaci ma ba ɗai ba tsarin rayuwar ba ɗai ba tarihin ba ɗai ba kuma a ce su zama to ɗai ba zai yi wa ba abu na gaba Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar am naj'alul ladina amanu wa amilus salihat yanzu zamu sanya waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari kal mufsidina fil ard kaman mabannata a bayan ƙasa kafirai am naj'alul muttaqina kal fujjar ko ko zamu sanya masu tsoron Allah su zamanto tamkar mabannata fajirai kaga wannan tambayar duk mai hankali ya sa abin ba zai yi ba Allah ya bada irin wannan misali a cikin ayoyi masu yawa daga cikin su a cikin suratu al-jafiya Allah yake cewa am hasibal ladina ishtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat sawa kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun am hasiban ladina ishtarahu sayyi'at shin waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna sawar tsammanin cewa an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat musanya su tamkar waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari sawa'an ya zamanto daidai mahyahum rayuwarsu ta zamanto daidai wa mamatuhum kuma da mutuwarsu ba zai mutuwa ɗaya to shi yasa wannan maudu'in yana faɗi da gaske Allah ya yi misalai irin wannan ababen da ba ɗai ba ne ba zai taɓa yiwuwa ba su zama to ɗai inda kaga inda Allah buga misali ko Allah ya tashbihi ya yi kamanceceniya in ka bincika sai ka samu wannan ƙa'ida abu kaza ba zai zama to tamkar kaza ba abu kaza ba zai zama tamkar kaza ba don a yi maka kiyasi a nuna maka ababen da suke tamkar juna daidai suke ababen da ba tamkar juna suke ba ba daidai ba gaskiya da gaskiya tsarin juna ne ƙarya da ƙarya tsarin juna ne amma gaskiya da ƙarya ba ɗai suke ba ba tsarin juna ba wannan karatu ne mai faɗi ƙwarai da gaske na ɗan ba da misalai ne saboda mi saboda ilimi abu ne wanda ke kullum yana buƙatar a buɗe ƙofa saboda mutum ya san abin yana da faɗi sosai ina wannan karatun namu zai dawo zai dawo ne zuwa ga bayan mun tabbatar da musulmi da an ka ce musulmi ba ana nufin maza kawai ba a'a yan an ka ce almuslimin ko da ba a kawo almuslimat ba musulmat za su bi wa ciki shi ne abinda malamai suke kira mas'alatu taglib malaman usulul fiqh da malaman lugha suna tattaunawa akan ta idan aka kawo almuslimina aka kawo almuslimat to musulmai maza daban musulmai mata daban amma in an ka kawo almuslimu na aka yi shiru to mata sun shiga ciki min babi taglib ake kiransa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan ko ya yi usulubi da ya yi amfani da wannan usulubi a cikin alkur'ani mai gima a cikin ayoyi masu yawa bari ba da nan usulubi sallai Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya muna a cikin suratu yusuf aka ce mai gidanta yake ce mata wato yusufu a'rid an hadha واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيتي إنك كنت من الخاطئات با sannan kuma ake cewa wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ko wa kitabihi aw ta qira'a wa kanat min alqanitin ba a ce wa kanat min alqanitati ba وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ما تي كافرات ما تكينن da anka ce afana ja'alul muslimin ba a ce afana ja'alul muslimin wal muslimat ba a'a musulmai mata sun shiga ciki saboda wani zaka iske shi dan bil na fazila sai an ce wal muslimat din a'a akwai uslubi wanda baka sani ba wani lokacin uslubi ne na alqur'ani ala ayyati hal wannan ya fito muna a fili to manhajul muqarana idan ana son a gane abu ya dace ko bai dace ba sai a yi kamancece ne a ganin sun dace da juna ko ba su dace ba yanzu abinda kasashen kafirai suke kokari a kansa suke aiki tukuru shine suna kokarin sai an kamanta musulma da kafira iya abin da su suke so da mu mu musulmi maza mu zam tamkarsu matan musulmai su zam tamkar matansu wanga in kun ka ɗauka cikin fage na rayuwa duka gabaɗai haka suke so kuma al'ada ce ta kafiri da munafiki ɗabi'ar su kenan a kowane lokaci a kowane zamani inda ba musulunta su kai ba me dalili na ayoyin alkur'ani Allah ce wadda kafirun min ahalil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin ahalil kitab suna son su mayar da ku kafirai bayan imaninku su sa ku yi ridda Allah subhanahu wata'ala yake gaya muna waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suna son ku kafirce irin yadda suka kafirce shikenan sai alalace gaba daya kenan wannan dabi'a ce ta kafirai dabi'a ce ta munafikai waɗanda ba musulmai ba dabi'a ce ta mami ahlul kitab ga su ma'abuta sani ne amma ba su yi aiki da ilmin su ba sun kafirce ma Allah kuma suna son wani ya kafirce kuma ɗabi'a ce ma har musulmin da yake lalatacce wani lokacin yana son a lalace a zantar kashi ɗan giya sai ga yana son kowa zama ɗan giya idan ka ce ba ni dala arba'in zan ina son in ci abinci sai ce ba zai bayar ba amma idan za ka sha giya ta jika ɗari zai ba da kuɗi saboda shi yana son aini a lalace irin shi mace mai sa hijabi mai riko da sunna to su waɗanda ba sa riko da sunna ba sa sawar hijabi son suka yi mai hijabin ta lalace ta zamtamkarsu shi yasa su in sun aikata haramun dubu ba ruwansu amma idan mai hijabi ta aikata makarushi sai ya haɗe unguwa ya haɗe gari gaba ɗaya domin suna son a lalace ne a zamtamkarsu idan mutane suna ɓannarsu ba wanda ya damu amma yau an ka samu ahalin sunna guda ya yi kuskure ya aikata makaruhi makaruhi ahli sunna zai tafi unguwa tare da matarsa yana yiwa an san ma matarsa ce amma sai a yada an gane shi mai wani an gani mai dogon gemi da karuwa abinda ake so a bata sunan ahli sunna a bata sunan sunna don mi don a taro a lalace to wannan ɗabi'a ce ta wato mutane wanda suke masu ɗabi'o'i munanan ɗabi'o'i mun ji wannan da kyau to kenan su waɗancan bakiya addini suna son mazajen musulmi su yi koyi da mazajensu a cikin komai na rayuwa ma haka suke son kuma matanmu su yi koyi da matansu a cikin komai na rayuwa to idan muka ce haka ga ɗalibin ilimi mai saurare mai fahimta wannan karatun da za mu yi ba ya tsaya a wannan karatun da za mu yi a wannan gurin ba ma'ana maudu'i ne wanda nake ba 'yan uwa sha'awara da waɗanda suke tare da mu a nan da waɗanda ma za su iya kallon wannan karatun wannan maudu'in ya kamata a faɗaɗa shi domin cikin matsaloli na aƙida suna son mai koyi da su aƙida nawa suke da ita suna da yawa cikin matsaloli na ibada suna son mai koyi da su ibada nawa suke da ita matsaloli na ɗabi'o'i suna son mai koyi da su mummunar ɗabi'a nawa suke da ita matsaloli na zamantakewa vi social suna son mai koyi da su matsaloli na jagoranci siyasa suna son mai koyi da su matsaloli na shari'a suna son mai koyi da su ba wani fage na rayuwa tarbiyya ne kafafen yada labarai ne komai masu suka yi mai koyi da su to kinan kaga ashe wannan maudu'i ba maudu'i bane da za a kare cikin ɗan lokaci kaɗan sai mu ɗauko cikin kowane fage na rayuwa ga abin da suke yi ga abin da mu addini mu ce mu yi ga mu ƙarana namun ya fi nasu ga dalilan da suke nuna cewa namun ya fi nasu me yake sawar musulma ba za ta zamanto ɗaya da kafira ba to ga misallai zan ba da waɗansu abubuwa abin da lokaci ya bayar a zamanmu na wannan wuri mumini mumini daga cikin sifofinsa ya yi imani da gaibi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara da zai fara siffanta waɗanda za su rabauta a duniya da lahira inda sun mutu akan wannan aƙida bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bayan alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alkur'ani shiriya ne ga masu jin tsoron Allah ko a cikin shi akwai shiriya ga masu jin tsoron Allah masu takawa su waye su sai Allah ce allazina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suka yi imani da gaibi in aka ce gaibi akwai gaibi na shari'a akwai gaibi na lugha gaibi a lugha a cikin yaren larabci kenan shine ma la yudraku bil hawasil khams abinda ba a iya gano shi ta kafa guda biyar abinda ido ba sa gani kunne bai jin shi hanci bai iya shaƙa shi baki bai iya ɗanɗana shi fata ba ta iya taɓa shi ya zambi ya zan gaibi ba ka iya ganin abu ba ka iya shaƙa shi kamar iska ba ka iya jin shi ka ji sautinsa ba ka iya ɗanɗana shi ka yana da zaƙi ko bai da zaƙi sannan ba ka iya taɓa shi ya san gaibi amma gaibi a shari'a a shar'ance shi ne cewa abinda ba ka san shi ba sai wato sai ka sami sanin shi ta fuskar wahayi sai in Allah ya baka labarin shi a cikin alkur'ani mai girma ko ya zo cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi ingantacce aljanna gaibi ce wuta gaibi ce ba ba haka ba kiyama gaibi ce amma gaibi mu yi hattara musamman mu ahli sunna ana yakar mu da wani abu mu maido hankalin mu da kyau gaibi ta fuskar shari'a kala biyu ne akwai alghaibul mutlaq akwai alghaibu almuqayyad in an ce alghaibul mutlaq gaibi sakakke gaba daya to wannan ba wanda ya san shi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi alghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير باون دي سنغيبي سي الله أما كما akwai alghaibul muqayyad almuqayyad gaibi wanda anka dabaibaice daga alqaiduna aka masa dabaibiya to shi wannan akwai bayin Allah waɗanda suka san shi waɗanda Allah ya sanar da su za su iya saninsa me ya dalili Allah subhanahu ta'ala ke cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul kaga sai wanda Allah ya so ya san bai bayyana mishi sai ga wanda ya so ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء شيسا muna yanzu kun sai a ce in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba wasu su doka kaji wadancan ba su mutunta manzo ba su girmama manzo ba su san darajar annabawa ba a ba haka bane kuma an ka ce manzo ya san gaibi wani sai ce a manzo bai san gaibi ba a a tsaya a tattauna a gane gaibi mutlaqan ba wanda ya san shi sai Allah gaibi muqayyad wanda Allah ya so ya sanar da shi cikin bayan sai ya sanar da shi ai ina ganin an kai haka sai dai wanda yake da son rai bai so ya karbi gaskiya kafin mu wuce a gurguje nan akwai wata shubha saboda in ina karatu galibi a wannan lokacin ina son in akwai shubha murinka bayaninta dalili kuma karatu za ka iya zuwa makaranta a yi maka karatu ka fahimta amma shubha idan aka zo da ita to wani lokacin in ba mutum allah ya sa ya san shubha ba ko yana da bincike ko ya san ƙa'idoji na ilmi wallahi ko malami ne sai a kaɗa shi cikin rana a cikin matsala ta gaibi wannan aya da muka karanta a ƙarshen surutu lukman inna allaha indahu ilmusa wa yunazzilu al-ghayth ko ba haka ba an nuna waɗanda suna daga cikin mafatihul ghaib ba wanda sun sai Allah to amma sai aka ce inna allaha indahu ilmusa Allah a wurinsa ne a gunshi ne ilimin tashin alkiyama yake ba wanda ya san kenan ranar da za a kiyama za ta tashi sai ba sai Allah yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة da sauran ayoyi kaga waɗannan ayoyi suna nuna ba wanda ya san lokacin da a kiyama sai wa sai Allah to yanzu a zamanin shubuhoyi waɗannan ayoyin muna karanta su idan aka zo aka bar shubuha wata rana aka zo da ita kaga za a yaƙe ka sai su ce to cikin hadisi musamman 'yan ƙur'ani da su da hadisi ba ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi na sahihi muslim yi ni wanda yake mafi alkhairi khairu yamin tal'at fihi shams ita ce ranar juma'a ranar nan aka halicci annabi adam ranar aka sanya shi aljanna ranar aka fitar da shi kuma kiyama ba za ta tsaye ba sai sai ranar juma'a sai su ce to an ce ba wanda ya san ranar da kiyama za ta tsariyu sai Allah kuma ga hadisi hukunci hadisi hadisi kuma ya ce kiyama ran juma'a ga aiki kai matsala ko babu kaga dan qur'ani zai yake mu kuma tura za su taimaka mishi dan dama suna son a sa shakka tsakanin alqur'ani da hadisi da mun bar hadisi kuma sai mu halaka Allah ya mulsa to irin wannan ya kamata mu san amsar da zamu bayar da aka ce kiyama za ta tsayo a ran juma'a an faɗi ko a wace shekara ne an faɗi ko a wani wata ne an faɗi ko a wani sati ne cikin wannan watan satin farko ko na biyu ko na uku ko na hudu rana aka faɗa mun ji wannan da kyau to shi yasa da ya ce ba za ta tsayu ba sai a juma'a bai faɗi ko juma'a ta wuce shekara bace ko ta wani wata ce ko kuma a cikin wani sati ne na wata akwai wani malami a najeriya ana kiransa malam kalarawu da yau muri na san in ba yara kankara ba dai jama'a sun san malam kalarawu a garin kano imamu kalarawi yake cewa ran juma'a nake son in mutu da ya ce yana son ya mutu ran juma'a dama yana son ya ɗauki hankalin mutane ya ce to amma ba wannan juma'ar ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba waccan ba waccan yadda ya ja kaga ashe ya ce juma'a ma ba yana nufin ta wannan satin ba shi yasa da aka ce juma'a kiyama za ta tsayu ba ana nufin ga juma'ar ba shi yasa hadisai in ka diba cikin tafsiri da ibnu kathir waɗansu malamai suka kirkiro ko wani hadisi ko suke faɗar wata magana ko da ma ba hadisi bane suka ce jasadun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko jassatuhu la tu'lafu fil ard wai gangar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tu'lafu ba da ainun bane kuma an ce tu'lafu da ainun abin aba dabba abinci amma an ce la tu'lafu da alhamza ana nufin shekara dubu daga alf wai suna nufin wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gangar jikinsa ba za su shekara dubu ba yana cikin kasa ba aiki ya ba to yanzu ko da shekara dubu sun wuce kaga wannan hadisin ko da alwaƙa dai ya nuna ba hadisi bane bai inganta wannan magana ba inganta ta bace mun ji wannan da kyau waɗansu kuma sai suka ɗauki alif lamim da alif lamim sad sai suka cakuɗa su suka haɗa wai waɗannan harufa yau da za a haɗa su a yi lissafi a san lokacin da a kiyama wannan magana ƙarya ce ba wanda ya san kiyama sai Allah kenan hadisi bai ci karo da aya ba kiyama za ta tsayu a ran juma'a tabbas amma wace juma'a ce wannan nasi bai zo yi bayanin wace juma'a bace ta wace shekara ce kenan har yanzu dai alkur'ani yana nan kuma hadisi bai kare ta alkur'ani inna allaha indahu ilmu sa'a sai ce wa yunazzilul ghaith Allah shi yake saukar da ruwa ba wanda ya san lokacin da a saukar da ruwa sai Allah yanzu ana nan ilimin bincike ya zo yan metiyo sai su ce za a yi ruwa kuma sai a yi ruwa kuma gashi an ce ba wanda ya san lokacin da za a yi ruwa sai allah su ce yau daren nan za a yi ruwa kuma sai a zo sai a yi ruwa cin sun san gaibe wani sai ce ai waɗannan yan metiyo ai kafirai ne a da allah ya ce wa yunas zilul gaisi yake saukar da ruwa ba ana nufin ba nasu ilimi tabbas ne su da kansu suna cewa prevision hasashe kuma ba da kansu kai ba irin yadda boka yake zaunawa ya faɗi abin da magana a kansa na'urori allah ya ba su ilimi za su iya hango giragizai za su zo yana yi wa a yi ruwa a wuri kaza wannan hasashe ne shi ma sai su zo su yi hasashe su ce za a yi ruwa kuma lokacin ba a yi ruwan ba ko ba ka dan bane sannan kuma da suka ce za a yi ruwan ba sun kewaye sani da ruwan ba ne ɗan hasashe ne allah ya basu to milimita nawa za a yi ɗigo nawa za a yi na ruwa sannan kuma ruwan idan aka yi su shuka nawa za ta fito ruwan idan aka yi su shin za su amfani gari ko ambaliya za a yi in ma za a yi ambaliyar mutum nawa zai mutu mutum nawa zai hasara dukiya nawa za a yi hasara duka waɗannan busan shi ba shi yasa Allah ya ce shi kadai ya sani saboda in ma sun ce ayi ruwan ma sai da mutuwa lokacin ba ayi ruwan ba kuma wani lokacin su ce ba za a ayi ruwan ba kuma ayi kaga shi hasashe ne suke yi kuma ba ilimin gaibi ne gare su ba a hasashe ne suke da na'urorin su yana yiwa ya zan gaskiya yana yiwa abin Allah ba zai yi ba wa ya'lamu wa fil arham Allah subhanahu wa ta'ala shine ya san abin da ke cikin mahaifa a zamanin nan akwai abin da ake kira ecography sai a zo mace ta zo tana da ciki sai a auna ta a gidan likita sai a ce namiji ne ko mace ko tawaye tagwaye ko ba ka nan bane to kuma an ce Allah dai sa abin da ke cikin mahaifa nan ma ba qur'ani ba kuskure bane dan Allah baya kuskure na farko da aka ce Allah shi kaɗai san abin da ke cikin mahaifa wannan maniyin kafin ma ya shiga cikin mahaifa Allah ya san namiji za a samu ko mace wani lokaci su ce namiji ne sai a haifi mace wani lokaci mace mace ce a haifi namiji wani lokaci su ce ɗa biyu ne sai a haifi uku kaga ashe ba wanda ya san haƙiƙanin abin da ke cikin mahaifa sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan mukaddarta sun ce namiji ne kuma ya tabbata namiji to shekaru nawa zai a duniya shekaru nawa zai a duniya minista ne ko shugaban kasa ne ko malami ne ko kaga nawa zai samu a duniya arzikinsa zai yi rashin lafiya ne mai yawa koko dai zai yi rashin lafiya na zai yi a duniya kaga duka waɗannan yana da alaƙa da abin da ke cikin mahaifa kuma ba wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala da haka da aka ce wa ya'lamu wa fil arham Allah ya san abin da ke cikin mahaifa ma'ana Allah ya san duk abin da yake da alaka da wannan ku kuma abin da an ka ba ku sani wa ma utitum min al-ilmi illa qalila za a haife shi da rai ko cikin ma ba za a haife shi da rai wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada ba wata rai wadda ta san abin da za ta samu gobe sai kai hasashen zan samu kaza gobe sai a zo ma ba a samu komi ba ko kai tunanin zan samu kaza sai zama to abinda aka samu ya fi abinda kai hasashe wa ma ta dai nafsun bi ayi ardun ta mutu rai ba san inda za ta mutu ba mutu yana sa tsammanin zai mutu a garin su sai mutu ma a wata ƙasa mutu yana sa tsammanin ya mutu a ƙasar su sai mutu bai mutu a ƙasar su inna Allah alimul khabir Allah alimun masanina khabir mai ba ku labari daga abinda kuka aikata ko ku khabirun Allah wato mai sani ne domin yana iya kowa daga alkhabir min al-akhbar ko alkhabir min al-khibra mai cikakken sani wala yunabbi'uka mithlu khabir yan uwana anan wannan subhan na kawo ta saboda duniyar da muke ciki a yau yana da kyau mu fahimci alkur'ani da sunna domin hanyoyi ne wanda ake zuwa a nuna mana alkur'ani ya ce kaza kuma yanzu ba haka bane kaga kai wannan ayar kana jinta amma kuma yanzu an zo maka cewa to ai suna cewa ayi ruwa kuma sai ayi ruwa wace amsa zaka bayar in baka san wannan shubha ba kaga sai a tafi da hankalinka ko dai baka bar musulunci ba an ka saka shakka ayan baka aiki to da Allah ce alladhina yu'minuna bil ghaib sune waɗanda suka yi imani da gaibi ashe mace mumina ta yi imani da nuhu da gaibi kafira kuma ba ta yi imani da gaibi ba to a wannan gabar da wanda ya yi imani da gaibi da wanda bai yi imani da gaibi ba za su zama to dai za su zama to dai ba to ya ake son a ce matanmu na musulmi da matan kafirai ɗai suke imaninmu mun yi imani da Allah kuma Allah wahdahu la sharika Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya a cikin zatinsa bai da abokin tarayya a cikin sifofinsa bai da tarayya abokin tarayya a cikin sunayensa bai da abokin tarayya a cikin ayyukansa a aqidar kiristanci Allah uku ne trinity ko trinity sun ka ce akwai Allah babba akwai Yesu almasihu Allah ne shi ma akwai kuma maryam wasu ka ce a allah uku ne amma maryam ba allah ba ce akwai allah babba akwai yesu almasihu akwai ruhi mai sarki kaga waɗanda ba suka ce uku ne su ma sun rarraba to yanzu musulma wadda ta yi imani da allah makaɗaici ana haɗa ta da wadda ta ce allah uku ne ba zai yi wa a cikin yahudanci Allah biyu ne Allah ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kina ko in ya dan Allah ne ya zambi idan dan Allah ne ya zambi ya san Allah mutum yake haihuwa karewa to an ka ce Allah ya haihu ya haihi ya haihi Allah shi ko Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan haka anan ɗan uwa abinda nake so in ja hankalin matan da ake so a kwatanta matan musulmai da su aqidar su ba ɗaya ce waɗancan sun yi shirka da Allah duk wasu aƙidu da abu da suka saba addinin musulunci na ba da misali kiristanci da yahudanci ko addini ne na hindusiya za ku zama kiran addinin hindusiya addinin ƙasar indiya inda ake bautawa shanu su allansu saniya kuma wai sai mace amma namiji ba Allah bane amma saniya mace Allah ce ana bauta musu wannan kafirci ne to ya za a yi a kamanta mu mu da muka ce Allah shi kadai ne alwahid al'ahad da wanda ya ce Allah uku ne da wanda ya ce Allah biyu ne da wanda ya ce saniya Allah ce kasar indiya akwai addinai sun fi addinai 500 akwai mai bauta ma maciji akwai mai bauta ma sanuwa akwai mai bauta ma kaza kusu duk akwai masu bauta masu a kasar indiya to don haka kada a ruɗe mu kada a zo a ce muna a'a ana son a wayar muna da kai ne ai kasashen musulmai ba su waye ba kasashen musulmai ba su ci gaba a ce allah uku ne ko a ce allah biyu ne ko ko a ce sanuwa Allah ce wannan shi ne ci gaba? to mu hata abu na gaba cikin aƙida ta musulunci za mu yi imani da Allah wa mala'ikatihi za mu yi imani da mi da mala'ikun Allah a aƙida ta kafirai waɗansu daga cikinsu domin a kiristanci da yahudanci akwai mala'iku laisanshi ko angel amma saura kafirai musulun akwai mala'iku ba kwata-kwata balma yanzu akwai wani sistem da ake yi sai a ce su mala'iku babu su wai da aka ce mala'ika wani rams ne aka yi amfani da shi symbol wai babu wani mala'ika kawai wata alama ce dai kawai an a cikin alkur'ani kaga wannan ɓanna ce kuma wani ma da sunan musulunci ke irin wannan sai a ce ya ake cewa cikin hadisai wai mala'iku mala'iki guda ya fi girman duniya so nawa kuma ce wai ya shigo cikin duniya sai kaga ɗan ƙura'aliyun ya zo ya ce ai cikin wani hadisi hadisi cikin sahih muslim wai aka ce wai jibril wanda an ce ya fi girman duniya su nawa wai ya shigo cikin duniya ya zuwa da wasu sallallahu alaihi wasallam bai da bana an julusin inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam id tala alaina rajul shadidu bayan al-thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura alaihi athar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام حزوا كشي قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال فأخبرني عن الإحسان قال فأخبرني عن الساعة هكذا كشي سيد الجوع بارما يتي شنكو سوون يزو سامي سكتي آه ya ce fa'innahu jibri a kakun yi wa alimukun dinaku ainihi wa alimakun dinaku kuma ya ɗaure ya san da kuwa fiye ko su gada da cikin hadisi hadisi saboda yana sun ya karyata cewa mala'iku suna iya zamantowa su zo cikin sura da tamanin shi ko bai sani ba alkur'ani ne ke karyatawa bai sani ba me dalili mala'iku sun zo gidan annabi ibrahim bai san mala'iku ba ne cikin kuma alkur'ani ne aka faɗi wannan walƙad ja a tursuluna ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam fama labitha an ja a bil ijlin hani falamma ra'a aydiyahum la tasilu ila la tasilu ilayhi nakrahum wa awdasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qawmin da annabi ibrahim ya san mala'iku ne ya san tabbatar da mala'iku ne da yana zuwa yaje musu ya yanka musu dan baraki har ya kawo musu ya san mala'iku ba sa cin abinci kuma qur'ani ya bada labarin to yanzu kuma nan ba ƙarya ce sannan kuma lokacin da suka zo a wajen annabi lut alaihi alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan a cikin ankabut walamma an ja'at rusuluna arabu mai hadda alqur'ani sai ai hatta أهود باب عنه ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضاقا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك annabi duk wannan abin da ake yi da sama da kuma shi yasa hankalin shi ya tashi yasa tsammanin za a aikata mummuna abu ga waɗannan bakin nashi sai da suka ce mai ya lutu inda rusulu rabbik ya kai lutu mu manzannin ubangijin ka ne ma'ana mala'iku ne domin cikin mala'iku ba akwai manzanni Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas to mace musulma ta yi imani da mala'iku sannan ta yi imani da littattafan Allah kullum amana billahi wa mala'ikati wa kutube da littattafan Allah ba yahuda ta yi imani da attaura ba ta yi imani da injila ba kirista kuma ta yi imani da injila wani lokacin kuma can da ƙarya suna ce sun yi imani da attaura amma ba gaskiya bane kiristoci musu da yahudanci ba ita ko musulma ta yi imani da dukkan littattafan allah haka ne ko ba haka ba to ya za a yi a ce da wanda yadda da alkur'ani yayi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi imani da annabi isa da musa ya yi imani da dukkan annabawan allah da manzannin allah shi na gaba da wanda ya kafirce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi wa duk wanda ya kafirce ma annabi daya ya kafirce dukkan annabawa kullum amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu bayna ahadin min rusulih واليوم الآخر mace musulma ta yi imani da mi da ranar tashin alkiyama matan kafirai da dama musu imani da kiyama sun ce babu allah wasu da sun ce babu kiyama to yanzu wanda ya ce babu kiyama da wanda ya ce akwai kiyama suna zama ɗai wanda yake jin tsoron allah ya tayar da shi ranar tashin alkiyama ya tambaye shi akan abin da ya aikata yana zamantowa ɗaya da wanda bai yi imanin da kiyamar ba mushrikai ko musulun da akwai kiyama ba yahuda kuma sun yi da alkiyama amma ba sa jin tsoron saba ma Allah shi yasa Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku zaka samu yahudawa su suka fi kowa kwaɗayin rayuwar duniya wa min alladhina ashraku wadansu malamai su ce wa min alladhina ashraku kenan ahrasu min alladhina ashraku sun fi mushrikai kwaɗayin rayuwa to sun yahuda wannan ya waddu a haduhun lauyi ammaru alfasana yana son yana yin shekara guda waɗansu da cima da ba suka a suka ce min wannan wa min alladina ashraku kenan yahudawa sun fi kowa son rayuwar duniya wa min alladina ashraku ya waddu a haduhun daga cikin mushrikai ana samun wanda ke son shekaru dubu kenan shi bai hudu ya fi shekara dubu to shi ne malamai suke cewa abin mamaki mushrikai da ba su yadda da akwai kiyama ba ba yahudi da yadda akwai kiyama kuma ya fi su son rayuwar duniya tunda wanda ya san makumashi za ta yi kyau a yana fata ya gaba lafiya yanzu yi lahira to su ko su mushrikai sun ce babu kiyama kenan su suka fi kowa cancanta a cikin suna su tabbata a duniya amma sai ga wanda ya yi imani da kiyamar cikin yankunan cewa akwai kiyama amma sun fi mushrikai sun tabbata a duniya me yasa haka saboda sun san musu aikata alkhairi ba قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم لن a cikin juma'a kul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawna baqara lan juma'a la kuma me yasa baqara an kace lan kuma juma'a an kace la ta fuskar ma'ana bayan har da saboda can cikin baqara sun yi iddia'in cewa su kadai ne adda aljanna can kuma cikin juma'a sun ce su kaɗai ne waliyan Allah to kaga wancan cewa su kaɗai da aljanna ya fi tsanani ƙaryar ta fi fitowa a fili fiye da cewa su kaɗai ne waliyan Allah shi yasa kowane ka kowane lafazi kaga alqur'ani ya amfani da shi akwai da yasa alqur'ani ya amfani da shi to kun ga tare da cewa yahudawa sun yadda da akwai kiyama amma aikin su yayi muni kamar ma ba su imani da kiyama akwai kiyama to yanzu mace musulma wanda ta yadda da alkiyama ta yadda da cewa Allah zai ta yadda ita ya tambaye ta akan abin da ta aikata kuma ake son a kwatanta ta ɗai da wanda ba ta yi imani da kiyama wanda malamai suke cewa yana daga cikin wato ababe manya da suke bambanta tsakanin musulmi da kafiri al'imanu billahi wal yawmil akhir zaka alqur'ani wani lokaci yana kan rukunin imani guda shida آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كان سيكاو بيركو to me yasa nan ya kawo su biyar amma a wani wuri sai ya kawo biyu kawai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir daga cikin mutane daga cikin mutane a kundin da cewa mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe to me yasa bai ce amanna billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai aka kawo kawai guda biyu sai aka kawo guda biyu kawai anan ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace saboda ana magana ne kan munafikai marmakon su ce amanna billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir to rasulihin nan manzo suna jin nauyin su faɗi cewa sun yi imani da shi shi yasa sai suka faɗi sauran saboda an san sauran suna tare da sauran waɗansu malamai su ce bayan wannan akwai wani sirri walladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ko haka ba walladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir me yasa sai Allah ka waɗannan guda biyu saboda imani da Allah shi ne tushen imani imani da kiyama shi yake wa mumini ya dage ya yi aiki ya yi ibada saboda ya san akwai sakamako rashin imani da Allah shi yake sawar mutum bai damu ba da ibada bai jiran sakamako to yanzu in aka ce mu matanmu na musulmai a yi kiyasinsu da matan kafirai yaushe wadda ba ta damu da dokar Allah ba ba ruwanta da halat da haram ba ta yadda da Allah zai yi sakamako ba ranar tashin alkiyama ba ta yadda da za a tsayu gaban Allah ba a kamanta ta da wadda ta yi imani da Allah kuma ta san akwai sakamako mi Allah ya faɗa mi Allah subhanahu wataala ya faɗa ga waɗanda suke suna yin tafifin kai ta wuyin rudu ko ma'auni allah ce wani lil mutaffifi alladina idan taru ala nasi yastawfuhum wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin in yanzu akwai da suke zuwa su ce matan musulmai ai matan musulmai da matan kafirai duka ɗaya ne ai ba wani bambanci a a bala akwai bambanci duk wanda ya yarda da akwai kiyama dole na ya tashi ya aiki kuma dole ne ya san akwai halat akwai haram amma wanda bai yi imani da kiyama ba bai yarda da akwai halat ba bai yarda da akwai haram ba za a kamanta su wani hankali ne zai yarda da wannan sannan kuma mumina ta yi imani da kaddara ta Allah ko ta alkhairi ko ta shari ya an ce kaddara ta alkhairi in Allah ba ta wato wata ni'ima ya an ce kaddara ta shari idan Allah ya tarbe ka da abin da ake bukata kai hakuri ba wai an nufin Allah da aikata shari ba Allah ce wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un muna jarraba ku da shari ma'ana abin da yake bukata ku yi hakuri in kai hakuri zai zama alkhairi gare ka walkhairi da alkhairi ni'ima abin da ke bukata ka gode ma Allah in ka gode ma Allah sai za alkhairi in baka gode ma Allah ba sai da shari shi yasa hadisi cikin sahih muslim na suhaib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa hadha li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له kenan ba a cewa sharri in ka yi haƙuri ka yadda da abinda Allah ce sai zan alkhairi gare ka to a nan mace mai imani ta yi imani musulma ta yadda da kaddara ta Allah kafirai kuma musu yadda da kaddara ba don ba da misali don lokacin mu ya fara matsuwa sosai zan ba da misali rashin imani da kaddara rashin imani da kaddara ta alkhairi ko ta shirri yau ya sa kamfunan inshora a turai suna talautar da mutane kunga ko assurance bari ce assurance saboda sosayin inshora a turai yanzu rayuwarsu akwai assurance da mota mu an kaba kaba mana an ce dole sai ka saya akwai ta gida mu da babu ta gida ce ko in ba manyan manyan yan ba da ke ba sai ba wani da mu assurance ta gida sai dai Allah ya yarwa gidan ka ya faɗi kai ka sayar da zakai ka gina gidan ka akwai assurance ta iyalinka ka ɗaukar ma kanka ta lafiya ta kanka kuma ka ɗaukar ma matarka ka ɗaukar ma kuma 'ya'yanka sannan kuma ka ɗaukar ma kare ko mage baturi wanda yake da mage sai a ɗauka mata inshora wanda yake da kare sai a ɗauka masa inshora sai ku sami baturi a wata duk in ya ɗauko biyar salari inshi sai ya fitar da waɗanda kuɗaɗen gaba ɗaya ya fitar da inshora ta mota ya fitar da inshora ta kansa ta lafiyarsa ta matarsa ta 'ya'yansa ta magensa ta karensa to mun kare da inshora mutum ma ya samu inshura a nan balantana kare ya mutu da ya aka yi jinji to kunga rashin imani da kaddara yau shi na isa turawa dukiyarsu makudan biliyoyi suna tafiya ne wajen sayan kaddara ka shekara goma ashirin talatin kana zuwa kamfanin inshura kudade na kare kare rashin imani da kaddara kawo to yanzu matanmu da musulmi mu da muke da kaddara idan rashin lafiya ya zo Allah mu je mu sha magani kuma mun yadda cewa maganin nan ba shi ke ba da lafiya ba Allah ke ba da lafiya ana haɗa mu da rayuwar turawa da kafirai ku zai yi wa rashin imani da kaddara shi yake kai mutum ya kuma neman bokaye musamman wannan abin waɗanda suke neman duniya ko suke ganin sun samu wani matsayi sai suka cewa bayan allah ba su wannan matsayin bayan da a yi matsayin nasu ya tabbata sai bokaye sun sa wanda ya wannan shi ya cutar da mu manya-manyan ma'aikata da masu kuɗi suna mu'amala da masu tsafi-tsafi suna mu'amala da malaman duba waɗanda dama su matsafa ne suna mu'amala da aljannu amma sai suka kira kansu malamai malam boka wai malami ne kuma boka ne a'a malam tauhidi gare shi boka kuma bai da tauhidi don haka bai yiwuwa su haɗu ƙarya da gaskiya za su ba haɗu ba boka ne kawai to da haka muke kira ga 'yan uwanmu zancen a ce a kwatanta matanmu na musulmi da matan kafirai waɗanda ba su yadda da Allah ba ba su yi imani da Allah ba ko ko imanin su a karkace ki sun ce Allah biyu ne ko uku ko sun ce sanuwa Allah ce ko kare ma Allah ne ko su mota waɗanda ko waɗanda suka ce ba su yi imani da mala'iku ba kwata-kwata ko ko suka ce mala'iku sambol ne ko abin da ya kama da haka da imani na mumina musulma da zurfan Allah gaba ɗaya saɓanin yahuda da suka kafirce mu injila da alkur'ani saɓanin kiristoci suka kafirce mu alkur'ani kuma suka kafirce mu attaura su daga cikinsu wasu kuma suka yi imani da attaura da injila suka kafirce mu alkur'ani imanin mumina musulma ta yi imani da manzannin allah gaba ɗaya saɓanin imanin waɗansu suka ce ma Allah bai taɓa turo annabawa wasu suka ce a'a su sun yi imani da annabawa ba wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin kiristoci sun yi da annabi Musa a wasu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ga yadda suka ce a ba su yi imani da annabi Isa ba ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗansu daga cikin ɗan uwa suna sa tsammanin wai da kiristanci da yahudanci duka abu gani ba gaskiya ba ne babban misali su yahuda su kiristoci sun ce yesu almasihu ɗan allah ne kene ya za allah su ko kirit yahudawa sun ce annabi isa ɗan zinabi wani iyazun billah wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam muftaran azima kuma sai a zo cewa wai da yahudanci da kisanci ɗin ba ya kama kaɗai ba ɗai ba ne da mai cewa abu allah ne da mai cewa ɗan zirin da suna zama ɗai su da haka ɗan uwa na lokaci ya yi amma abin da liki kira zuwa gare mu zancen a haɗa mu mu musulmai masu aƙida ingantatta masu ibada ingantatta masu ɗabi'o'i na gari ba a haɗa matanmu da matan kafirai zamantakewar mu ta auratayya ba ta zama ɗai da ta kafirai kada a zo a ruɗe mu ana ce muna mazaje sun yi kaza sun yi kaza za a kwata mu da yancin mu a ina aure fa ibada ne a musulunci kuma zaman nan da ake yi an ce mu yi hakuri da juna kuma ƙarshe muna tunanin za mu haɗu aljanna su ku su imani da kiyama ba shi yasa komai ba a hakuri kuma su can a turai da mata da miji za a ɗauki nauyin gida irin su ƙasar indiya mata ke kai maza sadaki in bu kusan da wannan ba irin su ƙasar burma mukun musulunci ce mutum shi ne kan mata sami sadaki ƙasashen gwarawa da ba a fahimci musulunci ba mata da ku suke yi ku taimu gani a wasu yankuna a ghana da togo da benin mata na dako suna noman doya su je su nemo kuɗi su kama mazajensu to duk wannan da kuke ji ana cewa an tauye mata an tauye mata wannan ba gaskiya ba ne ana son a kwatanta ku ne da kafirai ku kula mummuna da doka ta Allah ita ce take wato gudana a cikin al'amuranmu su kuma babu doka ta Allah shi yasa rayuwarmu da tasu ba za ka kama runduwa ɗaya ba sa sawar hijabi saboda su yi imani da alkur'anin ba su yadda da cewa ba Allah ya ce a saka hijabi ba mazajen mu ne suka ce a sa hijabi ba ba kuma iyayen mu ne suka ce a sa hijabi Allah ne ya ce a sa su kuma an ka ce mazajen mu da iyaye su kula da in an san ku ba sa saboda lokaci ya yi halinsa duba ku gani irin kaskancin da yau wanga karatun da mun kai kawai cikin rukunin imani ne kawai mun kai mu karana tsakanin mace musulman da mace duka ina ga mun shiga cikin imanonin ina ga mun shiga cikin zamantakewar mu ina ga mun shiga cikin matsaloli daban-daban ya ya kamata musulma ta yi karatu wani karatu ya kamata ta yi gashi nan abubuwa masu yawa waɗanda da su ne yanzu ake ta yakar mu a ce an tauye ba mata haƙƙin su an yi kaza an yi kaza su ko abin da suke so mace ta fito ta zama to ta watsar da dokar Allah ta watsar da dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bijire ma addininta ta bijire ma iyayenta ta bijire ma mijinta ta zama to ita ce ogan kanta da kanta shi ne da suke bukata sai su kai ta inda suke so su yi talla da ita su ɗauki ta sa cikin tv su yi wasan kwaikwayo da ita a samu kuɗi a biyan bukata yanzu wanda shi ne kwanan mata babu lokaci mai tsawo domin maudu'i kan mata ba maudu'i ne wanda ke guda ko biyu ba ku duba yanzu abinda suke bukata su kawo a cikin kasashen yanzu a ƙasar turai namiji zai iya auren namiji auren jinsi kuna ci kuna gani dai yanzu mace za ta aure mace to kuma yanzu an ce wai a daidaita akwai wani masu sunan shi a daidaita sahu ko to shi wannan a daidaita sahu ne dama daidaita sahu kuma cikin sallah amma a ce a daidaita yanzu mu yanzu waɗanda suke tafa fituka ai an zalunci mata ai kaza ai kaza to yau kun ji abin da suka ci sun ce namiji ya auri namiji mace ta auri mace in kun yarda da wannan to shi ke yanzu wannan kazantar har ta shigo cikin kasashen musulmi kuma yanzu manyansu sun yadda da wannan sun sashi ma doka kuma duk kasar da ta ce ba ta wannan sai sun azaba ta doka ingila ta ce ba za ta sake ba ghana da najeriya ba taimako sai sun samu wannan dokar jonathan ba musulmi ba ne ce to shi yanzu ba wanda ya wannan auren da jinsi ɗaya zai samu doka sai ya fi shekara kuma gidan kasu ghana suka sa doka mugabe ya ce na kasar zimbabwe da aka zo da wannan dokar ya ce zai samu ta hannu amma shi sharaɗi biyu ko yake da su in aka yi magana ta ƙari ya ce abu na farko za a ɗaura ba namiji aure ne na amma bayan shekara biyu in ba su kama ya ba zai yanka su ya ce kuma za a ɗaura wa mace aure da mace bayan shekara biyu in ba su kama ɗaba ce za a yanka su a zuwa sa hannu shi ba musulmi ba ne yanzu ƙasar uganda kwanakin da nake yi ba za a sake ba ta bashi ba saboda tana da cin kasashen da kusa dokar ɗaurin rai da rai ko za su iya kashe ma mutum shi masa hukuncin kisa idan ya an kai auren jinsi ɗaya minista na america yanzu na sifiri minister da transport yanzu haka shi da namiji yake a abu shi mace ne yana da nishi ranar da zai kama aiki ya ce i present you my husband yana nuna ba duniya wai ga mijin shi bayan shi ya zo akwai wani kafin kaddara nan bayan saman kujera lokacin ya samu da abin ya ce i present you my husband shi ko katon kaddara je daga kansa aure minista na america na transport ministan sufin shugaban prime minister yankin luxembourg a turai yanzu haka shi namiji ne yana da mata lokacin da aka yi taro na nato wannan kungiyar shugabannin kasashe sun zo da matansu to shi ma prime minister luxembourg ya zo da matarsa katon kaddara shi kenan sun shugabannin kasashe suka je suka yi hoto to sai aka zo matan shugabannin kasashe su ma za su yi hoto sai aka ga wani namiji bayan waɗannan matan to shi da ake yin komantar ake cewa kada ku yi mamaki an ce matan shugaban ƙasa za su yi hoto sai kuka ga wani namiji ba kuskure ne aka yi ba wannan matar prime minister luxembourg ne to yanzu waɗannan ne za su zo su shigo cikin ƙasashenmu suna ce muku an zalunci mata ba aikata ba aikata ba ku mata kuna haihuwar 'ya'ya ga sunan kafin a haifi namiji ɗai sai a haifi mace hudu kuma su ce muku a'a bai dace ba a yi mace biyu ko wace ta zauna da namiji daya kuma matan sun fi maza yawa kuma yanzu kuma su ce namiji a aure namiji su ƙara rage mazan hawa jama'a wallahi wallahi musulmi mu tashi tsaye in muka ce za mu bi waɗannan mutanen wallahi za su kai musu ba don haka mace musulma tana da shakhsiyya kuma ba a kiyasinta a kwatanta ta da kafira domin aƙidar su ba ɗai ba kenan ko bai yiwa addinin mu ba ɗai ba aƙidun su zama to ɗaya wannan kuma shi ne tsarin da ya kamata mu fahimta kuma ina fata ga ɗan uwana ɗaliban ilimi wannan maudu'in za a ɗauke shi cikin fage na rayuwa daban-daban ta fuskar aƙida da ɗabi'o'i da irin yadda suke son mu zamtamkar su da dalilan da ke nuna namu ne daidai nasu ba daidai ba duk kasar da aka ci gaba da daura wato aure tsakanin namiji da namiji tsakanin mace da mace shekara hamsin wanda kasar za ta kare domin babu amfani a gini martar mutu inda ya namiji na auren namiji mace na auren mace kuma kan musa tsammanin za su bar mu yanzu sun shigo da wannan abin cikin kasashen mu gwamnatoci ba su iyawa musamman a kasashen mu na musulmai bush ma shugaban kasar america da yana shugaban kasa da aka zuna wanda ya ce a shi miliyon abinda ya sani tun duniya asalin duniya da miji ya aure mace kuma bush kun san dai wanda yake ba sai mun gaba ko ba musulmi ko kuma kun san bush ta'addancin da a duniya to bush bai yarda da wannan ba obas jonathan bai yarda da wannan ba zimbabwe mugabe bai yadda da wannan ba to mu musulmi ne da mu da mutum mai da wannan kafin ka ce muna mu yan ta'adda ne ko ko mu mun ce ba mu yadda da wannan ba ka kai ka tambayi bushi shi da yace bai yadda da wannan ba shi ne yasa bai yadda da wannan ba mugabe da yace bai yadda da wannan ba sai ka tambayi mugabe ni kace so to amma saboda mu musulmi ne kullum sai a zage mu a zage addinin mu amma saboda can shafafu da mu ba a yi su don haka yanzu sun bido kungiyoyi na ong ong an ba su su tallata wannan abin a cikin kasashen saboda sun ga an tashi tsaye wajen yakar wannan kuma yanzu sun ce za su daina ba kasashe ba shi sai sun yi amfani da wannan don haka wallahi a tashi tsaye a bar zancen mu ba mu yarda da kaza ba wai mu ci sai kaza sai kaza in ba ku bari ba 'ya'yanku suka yi aure aka ɗauke su aka sasu gidan aure turawa suka kawo kuɗi aka yada wannan don yanzu sun bi sabon sistem an yi drapo drapo tuta mai launi daban-daban na arkansiyar gajimare wai yana nuna cewa kawai duk irin nau'in aure da ake so yadda akwai kaloli cikin wannan wanda ya halatta da kun ga mutum da tuta ko an kafa tuta ta launi baki tsanwa fari ja duk an hada su wannan tutar ce ta yan luwaɗi da maɗigo na duniya wai namiji zai iya auren namiji mace za ta iya auren mace namiji zai iya auren mace mace za ta iya auren kare namiji zai iya auren dabba har da robo yanzu sun yi robo-robo waɗanda ake aure akwai waɗanda ba sa motsi akwai masu motsi sun yi al'aura ta maza wadda ake zuwa ana sayi yanzu a turai namiji ya je ya sai al'aura ta mata ya rinka lalata da ita mace ita kuta zo al'aura ta maza ta rinka lalata da ita wai da hujjar mace ya kamata ta shekara ashirin sai ta yi doktora to su kafin ta yi doktora ba ta da miji sai ta je ta siyo wannan a turai ko a cikin inda ake sayarwa ta aji shi ko namiji ya je su al'auran mata ko kuma matan da an kace su je su yi aiki maza ba sa auren su kenan mace za ta je ta yi aikinta ta shekara goma ma ba a ruwanta da miji ta sai namijin ta tana amfani da shi a can cikin abin da yanzu sun yi mai aiki da kuran waya wuta kuma sun yi wani baturiya ce kauyanci ne ma yanzu ya yi mai aiki da rana a ji a so mace mai aiki wadda tana da sistem solar tare da ita kuma sun ce sun fi matan 'yan adam a fantashi sun ka ce ba sa haila ba sa jinin biki kuma an samu su in masu aiki ne da abin da na'ura suna da kwakwalwa ba sa gaya wa ɗa namiji abin da baya so ba sa shi bakin ciki sannan kuma shi wancan wanda yi wata mai aiki da hasken rana yake cewa saboda mai aiki da wuta tana jan wuta akwai asara wannan kuma da ka kai ma shi wancan baturen sadakin waccan na'urar tun da wasu komi za a ce ba ba ka sake biyan kodala kuma ita ba a neman ta ce a'a sannan ba ta cin abinci su kuma ta mugashin da an kawo buhun masara da buhun hatsi da buhun dawa kuma ba ta haihuwa ta jama matsala ‘ya'yanan ‘ya'yanan su yi ta rikici suka ce duk wannan matan sun rage sun tsira daga wanda to kun ji abin da suke tallata wa kuma suke cewa suna son mata suna suka kare ɗansu mata ba da ya tara sosai abin da suke so gare mu ba a kai ne wani duniya mu da lafiya in ya kamata in dakanta saboda lokaci ya tafi sosai ba an jima insha Allah ta'ala akwai karatu da za a yi kafin kuma an kari kuma insha Allah ta'ala dan ya kamata in dakanta abin da muka faɗa ya zama tuliya a rashin wani lara wanda muka kuskure na Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanahu wa ta'ala wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh